waɗanda suke wannan yanki namu da kuma jihar Bauchi gaba ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sanadiyar ainihin shirya da gyaruwa da tarbiyyantuwa a ƙarƙashin wannan wa'azi da malamanmu za su ainihin gabatar. Na farko ainihin wannan wa'azi an shirya shi ne a ƙarƙashin Profesa Malam a Malam Zubairu Abubakar Madaki, wanda shi yake shugabantan ainihin malima da jagorori waɗanda za su zo wannan wuri don gabatar da wannan wa'azi mai girma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ba wa malam ainihin fikira da kuma ainihin taimako akan wannan jagoranci nasa wadda tuntuni malam ya zo garin nan yana nan a ainihin masauki yana hutawa kafin ya zo ainihin a fara ainihin wa'azi ko da yake za a fara wa'azi tun ainihin kafin ya zo saboda haka 'yan uwa yana da kyau a ainihin haɗu a wannan fili mai albarka, a taru a wannan fili mai albarka a kashe kunne a ji malumanmu ɗaya bayan ɗaya wanda za su yi ta karantar da mu abinda ainihin Allah mai girma da ɗaukaka ya ainihin umarci bayansa a kan su bauta masa a kayi. Saboda haka ‘yan uwa musulmi muna ainihin gayyatar kowa ya zo kusa da filin wanda yake nesa kuma ya ainihin karkato kunnansa don ya shaurari waɗannan malama kuma insha Allah za a ji alkhairi daga wajensu za a ji ainihin shari'a ɓangarori da yawa ko hanyoyi da yawa wanda za su amfanar da mu a cikin wannan yanki namu Allah mai girma ɗaukaka ya ba da ikon ainihin halatta. waɗanda suka zo daga nesa muna musu bangajiya, Allah maɗaukacin sarki ya ainihin kota ainihin gajiyarsu na wannan tattaki da suka iyo tun daga ainihin wurarensu zuwa na. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa kowa ainihin ladansa, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Allah ya saka wa duk wanda ya zo da wanda ya nufin zai zo bai samu daman zuwa ba, Allah ya saka masa da alkhairi. kuma ‘yan uwa waɗanda suka ɗauki nauyin wannan wa'azi duk da cewa shugaba ne mai bayyanawa muna godiya a ainihin wanda ya bada tun daga wadda suka ba da shawara da ainihin addu'a da kuma taimakon dukiya da abinci da sauransu muna roƙon Allah ya yi musu sakayya da abincin gidan aljanna. Allah mai girma ɗaukaka ya ba mu nasara a cikin gabatar da wannan wa'azi kuma kamar yadda aka sani ne yawanci za ka iya samun wani saɓani ko kuma rashin fahimta a cikin abin da ake karantarwa babu wani malami da ya zo da wata manufa wadda zai faɗi wani abin da zai iya damar da wani illa ci gaban addinin musulunci wanda duk ya ji wani abu gaskiya ba wai an yi shi ne da manufa ba sai dai don kuskure ɗan adam a kowane lokaci yana samun irin wannan a cikin lamarinsa saboda haka 'yan uwa musulmi a mana a sanya alkhairi a cikin kunnuwa a sanya alkhairi a cikin zuciya wajen abubuwan da malumanmu za su karantar da mu Allah mai girma ɗaukaka ya ba mu ikon ainihin ji da fahimta kuma ya ba mu daman yin aiki da shi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah shugaban kungiyar jama'atu zaratul bida ya kamata suna na karamar hukumar itas gadau alhaji mama suleiman shine ma jama'a jawabin maraba da zuwa muna gode ala saka da alkhairi to daga jawabin sa kuma sai mu shiga abin da ya kawo mu saboda ka za mu fara daga cikin gida saboda ka muna bukatar malam awwal abubakar itas shine zai fara muna sharan fage da wannan wa'azi malam awwal abakar itas awwal abakar itas yana kusa to muna son ganin su yanzu yanzu akwai ina alaran momin wanda suka yi so to ina hadisi yalwa alaramomin mu da suka fara suwa akwai adaran ma Idris Yalwa ina yake bismillah wai yana so ko da ba adaran mutum da wazin nasa ba yawa ba zai wuce minti goma da goma ba sai ko ba da adaran mutum adaran mutum shi ne cin nasa rabu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليما وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وسار على منواله إلى الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار نعوذ بالله من النار بايهك أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da amincewarsa ya tara fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan babban gida mai daraja gidan mai girma tafi dan katagun hakimin itas gadau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa ƙoshin lafiya Allah ya ƙara masa jagoranci Allah albarkaci shugabancinsa Allah ya riko da hannayensa ya dafa masa muna jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda cikin amincewarsa ya kaddari wannan kungiya ta mu mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna reshen jihar Bauchi ta zartar da gabatar da wa'azi a wannan karamar hukuma mai tarin albarka muna godiya ga waɗannan shugabanni na masu albarka ubangiji ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku gudunmawa daga wajensa, ya ƙara muku jagoranci, ku ci gaba da shugabantar mu da karantar da mu da kiran mu zuwa ga tafarkin annabi sallallahu Alaihi wa sallam. Bayan haka, a matsayina na ɗan ƙaramin almajiri, an gabatar da ni domin in fara share wa manya-manyan malaman mu fage, domin wannan farfajiya, wannan gari mai albarka ya ɗauki manya-manyan malamai a wannan rana da muke ciki. muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala bisa wannan dama da ya bamu da da kuma yadda ya rayar da mu muka halarci wannan rana mai albarka ga mu a wannan wuri al'umma ta taru gabanin isowar sauran baki daga nesa wanda suna kan hanya muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya iso da su lafiya muna addu'a Allah ya sa a fara a sa'a a fara cikin aminci a kuma gama cikin nasara kowa ya koma gidansa saliman ganiman a matsayina ɗan almajiri ina tunanin bai fi mu karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ba don ya zamantowa tunatarwa ne ga ire-ire na almajirai dangane da wani muhimmin al'amari. Annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya karantar da mu ya kuma ƙarfafa mu ya nuna mana muhimmancin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da yadda yake da girman daraja a wajen Allah, da kasancewarsa ibada mai girma. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa, zikiri ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ibada ce mai girman daraja. Haka kuma annabi sallallahu Alaihi wa sallama ya karantar da al'ummarsa ya kuma faɗaitar da su akan mai da hankali game da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin hadisin Abu Darda, hadisi wanda yake riwaya ta Ibn Maja da Abu Isa a Tirmidhi, suna cewa Abu Darda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum faqalu ya rasul bala ya rasul Allah qala adh-dhikru Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin bana nuna muku wani aiki da ya fi daraja da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba, yana daga cikin mafiya darajar ibada, yana daga cikin mafiya darajar ayyuka da Allah ya fi ƙauna ya fi so daga wajen bayinsa. Kuma wannan aiki yana daga cikin ayyukan da ke ɗaukaka darajar bawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajarsa a cikin aljannar Allah ranar alƙiyama. Kuma wannan aiki yana daga cikin mafiya tsarkin ayyuka da kuke aikatawa. Wannan aiki ya fi daraja sama da kuciyar da zinari da azurfa, ladansa a wajen Allah Subhanahu wa ta'ala ya fi haka, ya fi ku yi ciyarwa da zinari da azurfa. Ladan wannan ibada, manzan Allah ya ce yana sama da ta fuskar daraja, sama da ku je ku yi yaƙi, ku doki wuyan, ku sari wuyan wato abokan gaba kafirai maƙiya Allah. su ma su sari wuyayen saboda haka wannan aiki ne mai girman daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ba zan faɗa muku wannan aiki ba nan take sahabban manzo Allah suka ce bala ya rasulullah a faɗa mana ya ma'aikin Allah saboda sun kasance mutane ne masu kudayin aiki alkhairi manzo Allah alaihi salatu wasallam sai ya ce musu zikrullahi ta'ala wannan ba komai bane face ambatan Allah mai girma daukaka kenan wannan yana nuna zikiri ibada ce mai daraja, zikiri ibada ce mai falala, zikiri aiki ne na mummune bayin Allah, zikiri yana shigar da bawa aljanna. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi siffanta mana bayinsa ‘yan aljanna da siffofi guda goma a cikin suratul ahzabi can bakin boda, Ubangiji ta'ala sai ya ce innal musulmi
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ta kada alkhairi. A shahid abinda muke magana a kai shi ne inda Allah ta'ala yake cewa, Wazzakirina Allah katira, wazzakirati a addallahu lahum magfiratan wa adaran azima. Ubangiji ta'ala bayan ya siffata sauran siffofin muminai, bayan Allah nagari ‘yan aljanna daga ƙarshe sai ya rufe da waɗansu irin mutane masu ɗimbin daraja. Allah ya ce, wazzakirina Allah katiran, da maza masu yawan ambatan Allah, wazzakirati da mata masu yawan ambatan Allah, a'adda Allah lahum magfiratan wa adanan azima lalle Allah ya musu tattalin wata irin gafara da kuma lada mai girma malamai suka ce ana nufin aljanna ashe anan Allah ya nuna da farko Allah ya nuna mana cewa zikiri ana so mutum yayi ne da yawa babu wata nau'in ibada da Allah ya ce a yi ta da yawa in banda zikiri shi yasa a cikin suratul ahzab din da ya kuma du Allah ramma Allah ya kira masu imani ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katira يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا sabbihuhu bukratan wa asila وسبحوه بكرة
Allah وأصيلا ya ce ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran katira ya ku waɗanda suka yi imani suna ina ya ku waɗanda suka yi imani kuna ina Allah ya ce udhkurullaha dhikran katira ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila ku tsarkake shi safiya da yamma safiya da maraice malamai suka ce babu wata ibada da Allah ya ce a yi masa ita da yawa kamar zikirinsa kamar ambatansa shi yasa Allah ta'ala ya ce wazzakirina Allah katira wazzakirati a'adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima saboda haka ya ku bayin Allah mu kasance masu yawan ambatan Allah a kowane lokaci a kowane hali muka samu kanmu mu zama masu ambatan Allah masu tsarkake Allah masu ambatansa masu tunawa da shi harshen mu ya zama danye danye da ambatan Allah a kowane lokaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani sahabinsa an tambayi ummuna Aisha radiyallahu anha yaya halin manzon Allah yake a wajen ambatan Allah sai ta ce kana yadhkurullaha fi kulli ahyan manzon Allah ya kasance a kowane hali yana ambatan Allah annabi yana ambatan Allah a tsaye annabi yana ambatan Allah a zaune annabi yana ambatan Allah a tafe annabi yana ambatan Allah a kwance shi yasa a cikin a cikin alqur'ani karshen ali imran da Allah ya tashi siffanta bayin Allah na kwarai sai yace alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah mai girma ɗaukaka ya siffanta bayansa na ƙwarai ya ce allazi ne yin kuruna Allah ƙiyamun wa ƙuda. Bayan Allah na ƙwarai su ne waɗanda suke ambatan Allah ƙiyaman suna halin tsaye wa ƙudan a halin kuma suna halin zaune Allah ta'ala ya ce suna ambatan Allah. To da haka babu wani lokaci face ana son musulmi ya kasance bakinsa yana ɗanye-ɗanye da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai waɗansu daga cikin nau'in ambatan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi irin tsagoron falala da suke da shi a wajen Allah. An samu hadisi daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda riwayar al-Imam Tirmidhi da al-Imam Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa kalimatani thaqilatani fil kalimatani habibatani ila ar-rahmani آه، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم an samu hadisi daga Abu Huraira riwayar al-Imam al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar khairun mi- khairun li mimma tala'at alaihi shams manzo Allah a cikin waɗannan hadisai guda biyu a cikin hadisin farko yake cewa akwai waɗansu kalmomi guda biyu ne ba su da yawa biyu ne kacal amma abin so ne a wajen Allah subhanahu wataala Allah mai rahama yana so ya ji bawansa yana ambaton su duk abin da Allah yake so bawa ya ambato me yasa kai kana musulmi tatacce musulmin kirki ahlus sunna dan izala amma ba ka yi saboda haka abinda Allah yake so shi ɗan izala yake so abinda Allah yake so shi ahlus sunna yake so saboda haka ya ku ɗan izala ku dage da ambatan Allah ana muku shari da bita da kulli ana cewa ba kwa san ambatan Allah ba ambatan Allah ne ba kwa so ba da an gane hasali ma babu mutanen da suke ambatan Allah kamar ku amma ba ku yi ne sai irin yadda manzon Allah yake wannan shi ne kawai matsala annabi bai taba shar'anta in za a ambatan Allah a dinga dukan kirji ana kwalawa Allah kira kan gari babu ladabi babu girmamawa babu tawazu annabi bai shar'anta wannan ba wani malami yake cewa ko mahaifinka in yana da kima a wajenka ba za ka zo kan titi kana kiran sunansa kai tsaye kana kwala masa kira ba ina kuma ga sunan ubangiji ka rabbu samawati wal ardi saboda haka waɗannan kalmomi guda biyu masu daraja abin so ne a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma masu sauki ne akan harshe ba su da wahala sa'ilin nan kuma Allah mai rahama yana kaunar su kuma suna da nauyi akan mizanin bawa ranar alkiyama waɗanne kalmomi ne su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim sannan manzon Allah ya ce na ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalmomin nan guda hudu ya danganta ko ka fara da farko ka ce subhanallah ko ka fara da duk wanda kake so ana dai so ka fito waɗannan guda hudun ne manzon Allah ya ce ladan su a wajen Allah ya fi min daraja sama da abani duk abin da rana ta haska shi saboda haka lada a cikin zikiri yana da yawa mu yi kokari mu kasance masu ambatan Allah mafi falalar zikiri shine karatun alqur'ani ana nuna min lokaci yayi yan uwa masu albarka mu dage da karatun alqur'ani alqur'ani babu harafi ɗaya da za ka karanta fa sai Allah ya baka lada goma mu dage da karatun alqur'ani mu dage da ambatan Allah lalle a cikin ambatan Allah akwai darajoji masu yawa Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayansa masu yawan ambatansa ya sanya mu cikin bayansa wanda yake musu tukuici da aljanna ubangiji ya ƙara wannan kungiya ta mu albarka Allah ya ƙara wa shugabannin wannan kungiya ta mu albarka, Allah ya ƙara musu jagoranci, Allah ya taimake su ya riko da hannayensu tun daga matakin ƙasa har zuwa ƙasa. Ubangiji Allah ya muku jagora, Allah ya saka da alkhairi kuma wannan taro muna addu'a Allah ya sa a gama shi cikin nasara, a gama shi lafiya, Allah ya shugabannin mu jagoranci da malaman mu su karantar da mu abin da shi ne tabbas, shi ne abin da ya tabbata a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
ɗanwa awwal abubakar itas shi ne muna wa'azi da tunatarwa musamman akan abin da ‘yan ta'adda suke cewa ahalus suna ba sa yi a ahalus suna muna zikiri muna ambaton Allah amma mu ambaton Allah mu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine muke yi ba mu sa ganga ba musa kayan kira da jita da sauran da dindindindin ba ma san wannan don ba shi ne karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ne ta dame mu ita ne muke yi kuma muna kalubalantar su waɗanda suke yin wannan abu suke ce sunansa zikiri suke yin rawa suke yin tsalle suke dukan kirji suke sa ganga suke sa jita suke sa wane ne har suke cewa akwai ɗan ashirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wane ne da wane ne abubuwa dai na rashin kan gado to muna cewa su kawo hujja in suna da hujja su kawo mu ma mun iya rawa mun iya tsalle mu ma mun iya tudun tudun mu ma za mu in dai an kawo mu da hujja alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa saboda haka za mu gabatar da malami na gaba don me zai muna karatu a daidai wannan munasaba za mu gabatar da Mala Ahmad Tijani Adam shine zai muna karatu a yanzu kuma da Allah duka alarmomin mu da suka zo daga wannan sojaje da Allah ta da musu mu dinga ganin su خلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فابوا أن يطيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين